أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدأ الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك بإسمك الأعظم الواهدي بوارد الأحد المتعالي أنوار الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تزبد في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنات ونور النئيم ونور النذر إلى وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
وإني أن قوله ما كثرت الصلاة وما نسيت بمعنى ترك الذي هو أحد وجهي النسيان أراد والله أعلم أني لم أسلم من تاركي من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة توهي القالية دمو wayin dai anan gare ne anna qauluhu kaga fadan annabi sallallahu alaihi wasallam ma kusurajin salatu da yace ban rage sallah ba wa ma nasitu ban manta ba bi ma'anan ya zo da ma'ana a tarko na bari allazi huwa ahadu wajhiyan nisyan wanda yana ɗayan fuskokin mantuwa arada wanda yake nufi amma wallahu a'lamu Allah dai shine masani anni lam uslim yana nufin cewa ni ban yi sallama ba min rakatai ne daga rakoyi guda biyu tarikan li ikmali salati dan barin wato cika sa sallah walakin ne ba ولكن نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي walakin ni nazidu amma yi nazidu nan ko da mantuwan ne ba wai ta bangaren kaina bane waddalilu والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
waddalilu duk lokacin da ka ji an ce dalili to nan su yake nufi ko ka ce dalili ko ka ce adilla eh wane in ya ma magana ya ce me dalilin da kai kaza ko wane me sababin da kai abu kaza wane ko kuma ina so ka gaya min adilla to wai ana nufin me asalin abin to duk lokacin da ka ana neman dalili ana neman kafa hujja a nan ne ake neman dalili shi dalili ba ko ina ba ne ake tambaya zan an tambaye shi to ko da abin ya rikice an dawo to za a kafa hujja da shi ne fassarar dalili shi yasa ba hauye ma za ka je yace ni ban san ma dalilin da yasa wani yayi kaza ba wani amma da kake abu kaza me dalilin sa to an ce dalili to da- dalili din asalin sa madugu ne shine allazi yadullu ala sabili wanda zai nusar da mutum ta barke sai a ce madugu uban tafi to in Allah ya yarda wannan iyayen da ka samu duk hanyar da Allah ya kai ka ta alkhairi su ne sanadi idan iyaye ba su zama na kirki ba wallahi na kirkin ma sai ya ɓaci dan annabi ya ce duk al'ummata ana haihuwanta ne akan musulunci sai dai iyayensa su mai da yaron ba yahude au yahuda ne yayi au nasara ne ko iyaye ne duk dan da za a yi ba za a yi ya kan sallah wannan fadar annabi ne yace sai dai iyaye su juye yi yaron ya zama ba yahude ko ba nasara to shi yasa in baka yi sa iyaye ba yanzu nan sai su juya ka shi yasa ka roki Allah ta zai ka ji alaga da malam ka faɗi magana mai nauyi za ku ce malam gajiya ka roƙi Allah Allah ya baka iyayen kirki to ai sai da ka zo duniya ma ka san iyayen mu ce mun san da hakan mun san da hakan amma tun da nace kai addu'a za a yi abu biyu idan iyayen naka suna lahira kake musu addu'ar su in sun yi addu'an akan ka karɓaɓɓe ne amma kansu ne ba za su iya yi ba na lahira uwa da uba da suna lahira za su yi wa ɗa addu'a kaman a duniya suka yi sai suna lahirar su ce to Allah ga zuriyar mu yana mana addu'a ta alkhairi Allah kai ma zuriyar ta mu ka sa bayan sa ma ya ga iya gyaro suna lahirar za su iya ma addu'a to kuma idan iyayen suna raye na ce su zama na kirki duk mutumin da ka sani ba wanda baya laifi amma dalilin addu'arka su iyayen naka ma sai su bar mummunan layi su zama kyakkyawa su ma addu'a kai ka amfana su su amfana shine dalilin da nake kai masa addu'a ka daina ganin ka riga su zuwa sau da yawa wanda ya riga zuwa an an juya shine a baya na bayan kuma shine a gaba na biyu ka roƙi Allah Allah ya baka malami shi yasa mai ta'alim ya ce in za ka ɗau karatun da na ilimi ka dinga bibiyan malami kamar wata guda ko wata biyu don malami ya fi komai illa saboda duk mutumin da kake malamin ka ne kai je ka zauna daga bayan za ka canza za game da rahin albarka kai kuma kyalkyale kake gani ka je ka zauna a gun malami daga baya sai ya bayyana a gare ka cewa fa akwai matsala to kaga da baka rike yi malami ba ai da ka huta to ya za malamin ma za ka rike ka yi addu'a Allah ya baka dace wanda kuma za ku rabu da yi ba ka rabu da yi akan daraja duk layin da ya shiga mummuna ku rabu da yi cikin girma da girmamawa sai mu koya ma yadda za ka rabu da malamin ka Allah fita malam idan kaman kana nan ne za ka koma ba kullum za ka ce za ka taya ka tafi ba sai ka bari damuna ya kusa ka ji Allah gata malam kuma za mu koma gida za mu koma gida to wane za a je gida za mu je gida saboda ka san akwai nauyi kar ma ka ce iyaye ko ba ta nan akwai nauyi to an gata malam kuma in mun koma gida ma zauna haka ko ka mana izini kuma mu ma mu dan bada ilimi kar ka ce za ka bayar za ku bata shi malami baya so ya ji kai za ka bayar da yawwa za ku bata kuma dan abin da aka sani a gurin ka malam ma sanar mun sanar to kuma ga malam guri yayi nisa a can muka ga wanda suka fi mutum da ka ce mu yi wa mutane biyayya mu zama masu tawari'u wanda suka fi mu ko ma je mu dan san wani abu dan mu zauna da mutanen gurin lafiya a ba komai duk wanda ya fi ka gaje ka dau ilimi a gunsa ka ƙari da shi kai ma ka sanar to nan gaba ko rabu lafiya in ka zauna kuma in ka rike wani malamin ka wani gurin to wannan dan babaransa za ka yi ba duk lokacin da ka ji mai zuwa lokaci bayan lokaci aika masa da hadiya lokaci bayan lokaci ka aika masa da hadiya ran da Allah ya kawo ka kuma ko gaisa sai ka ce ga abun alkhairi wani ya baka da ba to aka faka Allah abin da ka sani ne ai sai dai kai mana addu'a Allah ya huwace mana kai kai mana addu'a Allah ya hore mana shi kenan ka kyale da haka ake rubuwa da malami ba lokaci dai ba in ku rabu da shi lokaci daya tunda ya biya ma karatu yana da haƙi a kanka yana da haƙi duk irin magana da ya faɗa mana ku za su amsa masa sai faɗa da bakin mala'iku to kun ji ɗaya shi ya sa tun kafin ka rike malami in ka rike kuma ka roƙi Allah ya baka sa'an malami iyaye malami muna nawa to abu na uku abin da ya fi kowanne jajircewa ka tsaya ka roƙi Allah kansa aure in ka yi sa'an aure matarka ta zama saliha ta addini to nan gaba da abin da za ka yi za ta taimake ka idan baka yi sa'ar iyali ba duk abin da za ka yi na addini sai ta dinga sha ta nema a kafa in ka fito za ka zo karatu ta ce ba kayan miya in za ka yi wannan abin sai ta ce ba wannan abin da za a yi baɗi ma sai ta gaya ma banna eh kana da labari ko wance tana da juna yar mu ta wajen wance cikin ta biyu to mutum ciki biyu in ka gaya mu ka ga gaba ga labarin ya mai ciki biyu wata ciki biyu to nan gaba ba a so kai addini kenan ko ya ciki biyu sai na nawa abin da har wata wata bakwai ya rage ka ce da mutum ciki biyu kuma sai bai same ka ce wane kai baka tanadi ko ka duba yarinyar nan bai karanta tara fa ta isa aure ka dinga mata tanadi maimakon ta ce ma kai addu'a in kai addu'a Allah iya ma a'a ba zai faɗa haka ba zai dai ce kai tanadi to kaga nan gaba hankali duk ya rarrabu amma matar ta addini ne ta tambaye ta wance ta isa aure ta ba mai gida to wance ta isa aure wani abu ne ka ci gaba da gaya Allah kukan ka ran da lokaci inda akwai kayan babu ka sadakar da ita wannan ma ka biya kurin ka ci gaba da ibada mu gode wa Allah yi mana ai mu kurin farin cikin ranka muke so ka yi addu'a Allah zai yi yadda za a yi shikenan ka huta to ya za wayannan abubuwa muna gaya muku shi to labarin Annabi Ibrahim din nan labari ne mai tsananin hadari to yasa shi alƙali ne yake da mu dan ya fitar da masu fassara tafsiri ga irin wannan kwazazzago gurare na halaka أنها ثلاث المنصوصة في القرآن منها اثنتان Allah salasatan shi wannan magana masu nauyi guda uku ne almansusa wanda kowanne akwai nasi fil qur'ani kuma an same sa alqur'ani min ha wanda yake cikin alqur'ani ɗaya hadisi biya qur'ani al ne guda biyun suna qur'ani wanne ne guda biyun قوله to سقيم qawluhu fadansa da yace fa nazara nazara tan fil nujumi fa qala inni saqim wannan yana alqur'ani to sai na gaba kuma قوله بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا يصدقون قالوا suka ce maza an da fa'al da haza bi alihajina ya ibrahim an da wani ruwayan ma a an da fa'al da haza bi alihajina ya ibrahim qala sai annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhu haza fasaluhu mu in kanu yandiquna to na qur'ani ya kare sai kuma wanda hadisi ya zo da shi wancan na qur'ani daya to lokacin da za su je guraren su ne na sallan su na idi yayi to za su ɗauki abinci su zo su kai sajiya gaban gumaka gunki ya sa albarka to a lokacin ne fa nazara nazara tan bin nujum fa qala inni saqim wannan biyu sassara su da yayi annabi ibrahim ya dauga tare ya sassara ya sassara gumakan duka ya dauga tarin ya rataya a wuyan babban gunkin da suka zo suka ce waye mana wannan aiki ga gumakanmu annabi ibrahim qalu a anta fa'alta hadha ba su ce yi bane shi ma a anta alifu isbab al-inkari fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sai ga gaya masa haka sai annabi ibrahim yace bal fa'alahu kabiruhuma hadha amma ba da sharadi fas'aluhuma akwai inna ta shardiya in dai zai yi magana hi ne to in kaga ba zai yi magana ba mahuhumin sa ba hi bane ba cewa ba hi ne ba in kanu yan dikuna in dai zai yi magana to shi ne mahuhumin sa in ba zai yi magana ba ba shi bane kaga nan ma ai gaskiya ka faɗa to sai na uku kuma wanda yake hadisi baya cikin alqur'ani wanne ne hi وقوله للملك عن زوجته إنها to أختي kuma wata rana ka san da aka yi haka bayan an jefa yi a wutan ya fita to cewa inni zahibu ila rabbi sa ya hadini yace to hi ba zai bar wannan gurin ka san duk rigiman da ake da Annabi Ibrahim ko da mai tambaya ya tambaye ka wai a wanne ƙasa ne ka ce a Iraki ne duk zaman sa a Iraki ya zauna Annabi Ibrahim dan uwansa harana shi ya haifa da annabi ludu shi kuma ya zauna a birnin sanduma tafiyansu tsakaninsu tafiyan wata wuni ne da kwana to yana zaune duk wani rigiman da wutan da aka hura annabi ibrahim da kona ya wuta da komai fa iraki ya kai to yanzu da zai tafi din ya bar iraki inni zaibu ila rabbi sa ya hadini ila zai je in an tambaye ka ba syria zai je damascus ba zai je palestine ya bar iraki ba siriya zai je ba zai je falastina zai koma yanzu ina fata kun fahimta to yi ne zahibu ila rabi sa ya haɗe ne a nan ya je za fandiyar ɗin masallacin baitul muqaddas da ya za a irin gininsa da ya yi roƙi allah raka a biyu duk wanda ya yi ibada a nan gurin ya roƙi allah allah ya amsa to yi gini yana da tsari akwai gini za a yi shi haka a yi shi kanguwa ɗan ribe babu komai to irin ginin na daidai gwargwado ya yi to ana zo a faɗaɗa masallacin ya zama babba a duniya ya zama murhu ya zama masallacin a duniya da su za a yi kwatance sai a jikokansa a jikokansa 'ya'yan annabi musa a jikansa aka samu annabi dawuda annabi dawuda lokacin da suka yi faɗa da ɗaluta da jaluta yi annabi dauda ya kai annabi dauda ya kai jaluta to shi ne qur'ani yace wa atehu allahul mulka wa allamahu mimma yasha sai aka ba annabi dauda mulki annabi dauda ya je ga masallacin baitul maqdis yayi niyya zai gina Allah yace kai hakuri ba za a iya kai kudin da muke so a kai a ginawanka ba zai yi ba sai dai annabi Suleiman ɗanka ne yake da wani annabi Suleiman yana ɗan shekara sha biyu Allah ya ba shi mulki to annabi Sulaiman da aka bai mulki kuma sai Allah ya bai jirgin saman da za a je a yi aikin a dawo guduwa shaharan warawawa amma ba bai jirgin sama ba sai da ya kai wannan dawa kai guda saba'in dubu saba'in da ya kai sai ya sassare su a nan ne Allah ya masanya masa da jirgin sama to annabi Sulaimanu da aka bai mulkin yana tafiya zai tafi da aljanu aikin baitul muqaddas zai je da shedanu zai je da annabawa zai je da malamai zai deja aljanu da sojojinsa da tsuntsaye duk halitta na duniya ba wanda yana ciki ba wanda baya cikin sojojin annabi Suleiman amma kar ka yi tsammanin fa duk duniya aka hada masa a mulki an bayi duniya a aike an keɓe ga bani Isra'ila kaɗai aike ba duk duniya bane wanda aka aiko duk duniya shine annabinmu wa ma arsalnaka illa kabatan lin-nasi bashiran wa nadhira ya keɓi ne ga bani isra'ila kare a manzanci amma mulki kuma duk duniya to annabi sulaimanu shi ya ja ka fara kashe kuɗi a fito da gol a cikin kogi a fito da lu'ulu'u a fito da zuman radi a fito da yakutu a fito da murzani duk wani abu na kaya masu tsada wanda ga gansu ma ba kama sunan zinari zinari ma koma baya ne to a kogi ake fito masa da shi aka dinga yi annabi sulaimanu shi yayi gina wannan gini da annabi Suleiman ya baitul muqaddas to yana nan yana nan yana nan ginin bai ruhe ba sai lokacin da suka kai annabi Yahaya da suka kai annabi Yahaya shine Qur'ani yake wai za ja wa da ulehuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'athin shadidin fajasu kilal diyar wa kana wadan mafa'ula to lokacin bukuta nasar yazo ya dinga dagargaza su ya dinga dagargaza su a tsakiyar gidansa ake kai su yi ne bukuta nasir ya rusa masallacin gaba ɗaya to qur'ani yace wa in utum wai za ja wa da wa za haqal badila ai magana ya kare amma ka kuma kace innal badila kana zahuqa to malaman balaga suka ce ta zayili ne to yi ma agarmaka Allah Allah ya kara ma karama to ta zayili ne tun da farko an yi maganan an gama kuma mana ma addu'ar karama ka daina tsammanin sai ka ga abin alheri karama yanzu a zamanin nan da wancan zamanin da bane yanzu karama a nan a wannan zamanin kar ka ɗau bashi malami ya zama ba abin sa bashi wallahi in kana neman mai karatu au za su gaji ana ta kai wake ta kaya ba wai sai ka tayi kawo ruwa saman ruwa ko kana tafiya a sama ba a'a ba wannan bane yanzu yanzu wancan duk an hakura da shi ai yawa in abu ana yi aka ga ya gagara ai wanda zai yoyo irin a tashi sama irin kaga malami ya zo yana ficewa ta sama malam sabi ya ga bane ce malam ba akwai mutanen da muke gani wallahi sun jayi muna gani muna gani za su bace a sama yana mu ma muna ganin su yana ya ga mana bakin sa muka jiro to yanzu kana ga mutum ya tashi sama ya bace a yau to shi kenan sai lahula suna nan amma dai Allah ya ɓoye kayansa Allah ya ɓoye kayansa amma yanzu dai karama dai mu abin da muke gani Allah ya ma yadda aljirinka zai da hukura na biyu a gidanka dai abin da za a ci a ya ka mutu ba abin ka bahi kai ya isa karama na uku karama kuma a yanzu a zamanin nan kar mutum ya ga wata ƙungiya ta halaka Allah ya ajiye ka wannan layi da bayan Allah suke kai har ka koma ka tadda annabi ai kaga mu yanzu a nan ita ce karama bayan nan kuma yanzu karama a wannan zamanin namu duk wasu abubuwa haƙura da ka dai roƙi Allah ya amsa in ka samu wannan ya isa amma irin na manyan waliyan Allah wanda waliyan ma gasa suke wasu kan wasu da za ka je misira da za a ga masu wannan wani malami da karama ta kai karama mutane yake bari fara ne suke bi ku duba rauhu riyahina rauhu riyahina sunan littafin malamin yana da biya yana la ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha in ka ji ana yin hailala in ka wawaya bayan gari za ga mutumin yana sama yana tafiya a bayansa kuma gungu-gungu ne na fara fara ne suke amsa hailala randunan fara ne suke amsawa to shi ne kuma Allah cikin ikonsa yana zuwa sai zo gidan wani babban malami a misir ya ce to yanzu karamar har a yi mutane yana kan doki yake bi yana kan doki yana zikiri ya biyo ta gidan wani malami a birnin Egypt Cairo malamin ya ce to kuma yanzu karama har gidan mu ake zo ake nuna mana ya zo tsakar gidansa yana gure ya fito kofar gida ya ga mutum yana tafiya a sama a sama akan doki fara suna ban sai ya ce kai ya ce fado ya ce ƙaryar banza fado malam dokin nan da ya kasa ya zo liko sai da dokin ya mutu shi ba sai da ya karye ya ce mu za ka nuna ƙarya ka ce mana karama ina fara ya ce duk ku je ku zuba a filin can mutanen misira sun samu abinci faran duk suka mutu aka dinga kwasa buhu buhu ana sai da fara ya je nemo bulala ya zo ya hau kansa da bulala ya dinga dinga narka musu da ya ce munafiki ya kai karatun dan kare sai Allah sai annabi ya tuba ya ce to tari ya zo a sama kafa ka kare ta ya gudu wallahi yana dingiza ya ce kar mu ƙara ganin ka nan garin an gaya ma nan garin ƙauye ne ka za zo a ƙauyen garin ku ka zo za ka nuna mana wani karama shi bai san cewa garin yan maraya ya zo ba su sun girmi wannan malam to ka wannan yanzu irin wannan a wannan zamanin kai ma yanzu ba sai a je a kai ka inda Allah bai kai ka ba sau kama da ƙarar jelani fa yana da wani ɗan kwikwiyansa ɗan ƙarami akwai wani malami shi kuma sunansa sarkin malamai sarkin waliye ne shi ba sarkin malamai ba sarkin waliye haka ake kiransa duk garin da ya je sau gagun wali dole wali sai ya yanka zakinsa saniya shi zaki ne bijimin zaki irin namijin shi yake hawa ƙaton zaki zai hau a sa linzami a sa komai ka zo kowar gidan za a gace to fa ga sarkin waliyai ya zo ka ga da ƙaƙƙen zaki ka je ka nemi saniya ko maraƙi ka yanka zakin sai ci ne shi ne ladanka sarkinka ne ya zo to irin wannan yana kai hari kuma sai ya kai wa abdulkadir jelani eh gauzu samadani imana abdulkadir jelani sun kirarinsa kenan gauzu samadani to shi ne da ya je gunsa aka ce alagata malam fa yau sarkin waliyai ya zo ya ake masa ya ce a inda ya zo dole ayi za a yanka zakinsa abin nan saniya ya ce to ba muna da garke ba shi kuma a garken yana da kwaikwayo dan karami aka ce to higa a yaga da higarken a yaga da zakin nasa wanda ya nuna yake so sai a yanka masa aka bude gidansa yana higa menene nan gurin garke malam sai kwaikwayo ya taso ba wadda aka fara faɗa sai kwaikwayo ya danne zaki malam zai kai zaki lahira ana yi yana wayo zaki dakar aka kwato masa zakin zagun kwaikwayo za a kai shi lahira kwaikwayo zai cinye zaki malam da kyar ya ce za a kai min zaki na fa a rikarin jelani zai ce kai kai kai kare malam aka ɗauki da kyar aka kwace zakin sagun kwaikwayo aka ce to ka daina garajen zuwa nan za mu halakar da kai eh nan ba gurin wasa bane daga nan ya tare kuma ya ce ba abin da za a ba zakin ka mu kayye shi ma za a yi daga nan bai ƙara zuwa ba gadaza ba kuma ya ce wadin takan kafa yana hannun mu fa mun muna mun ga dama yau ma sai mu kwace ka zama sandal da kai da kowa ɗaya ne igiyar ma sai a kwace a mai da kai ba ka da komai ba ruwansa duk wani wali da ya daga kai shan kwace wadanta Allah ne ya baka man za su kwace wadan gaya ma kai wali ne na Allah Allah ya baka wadantakan gobe za a ganka sangal ko ba kai za kai karan su gurin Allah ba can su ne a fada su kai karan ka su kwace wadantakan ka ka zama ba komai ba kai da kai da wanda ba kowa ba daya sai sai da ƙarin jelana shi ya amara tijani duk suke da wannan darajoji manyan waliyai junaidu shi ma yana wannan yana da matsayi ya kwabe ka ya kwabe ma walantaka mai da kai tsirara ba ka da komai kamar yau aka haife ka abu ya zidul basdami yana da wannan daman zai kwace ma walantakan ka mai da kai sangil manya-manya masu yin haka sun kai goma to ka kiyaye kanka wayannan bayan Allah mutane ne wanda Allah ya yarda da su to yanzu abin da na kawo muku wannan bayani irin wannan karamomi yanzu ya zama tarihi idan da akwai masu abin to Allah ya koye dan ba san su ba amma yanzu karama a gidanka dai a ci tuwo kurin iyalan kan sun nemi tuwo in kai niyyar sayan dawa buhu ɗaya ka saya kafin ya kare kuma Allah ya baka kuɗi ka sayo ƙaura ɗaya ka haɗa da shinkafa na ce to sunan ka mai karama eh yanzu ba irin na da bane abin malami ya rufa kansa a tsere to ya za ya ce da almajiran sai ya ce akrama kallahu Allah ya ƙara ma karama sai ya gaya wa almajiran haka dan zai yi bayani
أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا to sai shi alƙali ya faɗa ya ce annaha duk wayannan kalmomin da ka ji labari kulluha dukkaninsu su ukun da biyun na qur'ani da ɗayan na hadisi karijatin anil kadhibi duk sun fita gabarin sare ba karka ce ƙarya sare ba zaka ce saboda magana ake akan annaba ma kar maganganun yayi yawa ka je ka faɗa abin da ba haka ba la bil qasadi a ba da nabi ba wala bil gairi ko da wani nabi in ma da nabi annabi ibrahim yayi in ma ba da nabi yayi ba wannan sun fita gabarin sare fa mhm.
وهي داخلة في باب الم...
ya zo kano ya sauka a gidan sarki aka ce ga wani malami ya zo alaja wani na ya kai ni ta alaga ta malam muka je muka zauna da shi na ce alaji ne ce yanzu gaida kai maka yasa ce ina da tambaya da Allah me yasa a Ismail ibn Yusuf an-Nabahani ya canza salatin Shehu Tijani aina al-ma'arif al-aqwam yasa a gadam sirata da tsamul asqam yasa a aqwam ya ja sun yi ruwaya da Shehu Tijani ya ce ya ga Shehu Tijani da mai ya ce kai ba dan kana almajiri na ba yace da na da na soke ka da wannan mashi har yau tujani ya gaya mana yace amma kana cikin almajiran mu ka daina irin wannan garajen yana kul ka sake yin haka yana ai ba ba a karamba ne a taba mana irin wannan abubuwa yana ba dan kana almajirai na ba shau tujani yace wallahi ga mai yana kyalli zai soke Ismail ibn Yusuf an-Nabahani ya ce albarkacin shi almajiransa ne dan abubuwa da yawa ya faɗa mutane a dalilin sa suka sani to wannan azkam din kuma mu mun bar wancan dama mun taddala ba asqam ne na masassara ba na jawhara asalin sa al-istiqama ne al-asqam ne ne ma'anan al-istiqama alu da lamalu sai kuma sun sai ta sai kuma kaume ruwa sai ya sai ni ara istiqama ne aka juya hi zuwa asqam amma Ismail ibn Yusuf an-Nabahani da alƙalmi ya dauke yi sai karkata akan wannan asqam din na Annabi Isma'ila shi ya sa ya gyara ba ma wannan bane al-istiqama ne ina fata kun fahimta saboda abin da ya sa muka faɗaɗa muku bayani kar wata ran ka je ana ma jau- ana karanta jawaratul kamali da wani irin karatu ka rasa yadda za ka yi ka ji wannan gyaran tuntun ya an daina ordinary ne an bar shi ayi sirata ga tamal aqwam yawa ainihin ma'arabin aqwam sirata ga tamal asqam kace koma kan wannan shi ma wanda ya gyaran Ismail ibn Yusuf na bahani ga yadda suka yi da Shehu Tijani ka ce kamari in kun yi wasa Yahuda suka samu wani jawhara namu sai sun bata shi nan gaba kana karanta jawhara ka ga jawhara kala kala nan ana a gadam a gurin aqwam nan ana ana aqwam a gurin asqam ina fata kun fahimta to ngo ku ajiye wannan to sai mu komo kan wannan asqam din da yake magana kuma namu na karatu na'am فقال الحسن وغيره معناه تعسقم wa ƙara hasan shi wanda ya faɗi wannan malam hasan basari idan malamai sun ce da kai malam hasan ba kowa ba mal- malamin da yake malam hasan ɗaya akwai malam hasan almajirai ne malami ne masani wanda baya rabuwa da haruna rashidu malam ɗan hasan wannan kuma idan an ce malam hasan to malam hasan basari ake nufi shi kuma wancan ɗan Hassan shi ma mai ilimi ne an yi a birnin Bagadaza shi kuma wannan Hassan Basari asalinsa mutumin Basara ne amma ta ina ya samu daraja har ya zama waliyin Allah mahaifiyarsa tana yi wa matar annabi hidima umma salam to tana gidan annabi tana wa annabi hidima idan Hassan Basari yana jin kuka sai matar annabi ta ɗau nono ta ba malam Hassan yana sha ka ji dalilin da ya sa malam Hassan ya zama wali ko da wanda bai sani bai tambaye ka kace ai matar manzon Allah ne take bahi nono yake sha ina fata kun fahimta ya zama masanin addini ya zama masanin fiqh a cikin ummahatul mu'minina ya ya nono daga cikin nonon ummahatul mu'minina shi yasa ake sa ya amma fa ba sahabi bane tabi'i ne ina fata kun fahimta to yanzu shi yake magana malam Hassan Basari to ya malam Hassan yace da mu فقال الحسن وغيره معناه تعسقم وقال حسن sai malam Hassan ya faɗa wa gairuhu da wani malam Hassan ɗin ma sauran malaman da ba malam Hassan ɗin ba ba kawo sunansu ba ai ma'anahu saharahu tanfitu ma'anahu zamanu qaribun asqamu kaga kuma fi'ili ne muzari yace sa asqamu da sannu yana ganin zai yi masassara shine asqamu din walakinahu ba lakinnahu ra'uba fi istidlalihi alaihim walakinahu ba da banza ba ra'uba sun rauna ne fi istidlalihi cikin kawai hujja alaihim wanda annabi Ibrahim yayi a gare su wasa kima wata kima nazaruhu kuma da wato masassara da yazo nazaruhu na abin da ya musu tunani da tsokaci ilaihim izuwa gare su kama kama yuqalu hujjatun saqimatun wa nazarun ma'lul kama yugalu kamar yadda malamai suke faɗa a ce hujjatun sakima wannan hujja tana da sakima tana da masassara a ce hujja ce mai rauni wa nazarin wannan tunani ma'alulun yana da illa akan faɗa haka mhm.
حتى ألهمه الله بال- باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكواكب والشمس والقمر hatta alhamahu Allah har Allah ya kimsa masa da haka zaka fassara alhamahu Allah ya kimsa masa bistidlalihi da kafa masa hujja mabayyaniya wazi hadi hujjati da kuma ingancin hujja izuwa gare shi alaihim izuwa gare su bil kawakib da taurari wa shamsi da rana wal qamar da wata ma nasahu Allah ما نسه الله wanda تعالى
Allah ya bayyana nasi nan abinda Allah ya bayyana ne shine nasi ma sarahu abinda Allah ya bayyana mana shi mhm.
وقدمنا بيانه ai wannan bayanin yanzu ba za mu ce za mu yi a baya mun gabatar ai da a hujja mu bayyana mun riga mun gabatar wa amma qawluhu وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون wa amma qawluhu amma badan sai yace bal fa'alahu kabiru ma hadha fazaluhum in kanu yandiquna ya akayin fa فإنه علق كبره بشرط نطقه innahu yadda sha'anin yake alaka kabar wa ai ya rataye labarin da aka nema a gunsa bi shardi nudigi in dai da yardin yana hurace shikenan shi yayi in baya hurace to ka gani ba shi bane in كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق تبتيك لقومه ka annahu kai ka ce kaman kana cewa kala in kana yandigu in dai babban gunkin nan yana magana to fa innahu alaka kabar in dai yana magana fa huwa bi ilhu ya aikata ala da rike tabaki ya faɗa ga ne ga tabarkin uzurtawa shine tabaki ti uzurtawa da kuma wofantar da mutanen nasa wata gari da kwankwasa su in li qaumihi ga mutanensa وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه kuma wannan idan ka duje da idan basira sidikan abin gaskatawa ne airan kuma wazanci wala kulba bi babu wani abu na sabani a cikin sa ai mhm.
وأما قوله أكتي amma kaga faɗansa da ya gaya mata zai ce wannan yar uwa ta ce فقد بين في wannan الحديث a ruwayan da Imam Buhari da Muslim da suka rawaito ta bangaren Abi Huraira ai wannan an bayyana wa qala فإنك أكتي في Ai, الإسلام uwa ce ta addinin musulunci ko yanzu matar ka yar uwarka ce ta addinin musulunci eh inna wal mu'minuna ikwatun faslihu baina akwaikum to dalilin haka yana nan yar uwa ta ce ta addinin musulunci ai yake nufi ba yar uwarsa ce ta nasaba ba dama hadisi ya bayyana mana haka Mhm.
وهو صدق kuma abin gaskatawa ne والله تعالى يقول nafsi nan إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم to kaga a suratul hijri aya na goma Allah ya faɗa to kaga yanzu an wanke annabi Ibrahim kuma da wankewa na Allah dama wanken yake kuma alƙali ya wanke mana shi in alƙali bai yi wannan maganan ba nan gaba irin wannan shi zai zama karatu sai ga mutum ya rike lafiya ga yana annabi Ibrahim yayi maganganu kaza yayi kaza yayi kaza kuma a kawo su da siga ba magana ta gaskiya ba ka faɗa annabin annabin Allah to ya kaga an shiga uku ko duk maganganun nan in kaga ya rikice ma ga inda za ka zo ka nemi mafita kuma da wannan maganganun sai ka yi wa sauran maganganun da bazan su makiyasi in an ce kowanne za a ware ma to duk ƙur'anin kuma zai zama yake da aya dubu hida daga can da sha hudu kuma sai a koma haka to sauran kuma da wasu abin za ka yi kiyasi in an ce da kai ka bar ƙarya to ya kamata munafurci ma sai ka bari in an ce ka dinga girmama mutane to duk abin da yake na kyakkyawan mukarmal galaki sai ka yi abin an ce kar ka raina mutane duk abin da zai zama reni sai ka bar shi to mu kuma haka muke a nan duk lokacin da aka faɗi wani abu akan annabi ɗaya to sauran annabawa gaba ɗaya zai shigo ciki sai mu kiyaye su duk lokacin da aka ce mu girmama annabi daya to duk annaba kuma sai mu girmama su duk abin da aka ce musulunci a kiyayi mutane ma'asumai kar a raba musu wani abu mummuna to gaba ɗaya mu yi ƙure tunaninmu akan yaya za mu yi mu girmama su in ya zo da kuskure to Allah sai ya yafe mana ina fata kun fahimta
فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه wai idan aka ce haka alƙalin ya ce to fahim kulka idan an ce haza annabi sallallahu alaihi wasallam kada sama hi annabi da ya ce annabi ibrahim ya yi abubuwa guda uku annabi ya kama sunan abin wai wannan yaya kenan in ji alƙali mun ji mun fita a can sai annabi ya ambaci abin da annabi ibrahim din ya faɗa sai ya ambato da sigar wannan kalmar to wai me za mu ce tunda annabi ya ambata da haka na'am وقال Mm.
وقال في حديث to شفاء kaga abin da annabi ibrahim ya faɗa an kaga maganganun yana da nauyi duk wani magana aka ce an faɗa kuma a cikin hadisin ceto annabi zai ƙara faɗa ya ce ai ga dalilin da an je gurin annabi ibrahim ba zai yoyi ba Mhm.
فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته سورة eh ai abin da ake nufi ba wai yayi magana da maganan da surarsa suran wannan abin da ba a so a faɗa ga annabin Allah bane a'a ba haka bane annabi akwai abin da yake nufi ya faɗa abin wa in kana وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات ko da ya zama dai hakan gaskiya ne kana hakan bil badini a badini to illa hadhihi kalimati sai dai wayannan kalmomi su muke nema a mafita Mhm.
ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام بمواكبته بها
To, yi alƙalin ma yadda ya faɗa mu mun zo za mu yi gyara ma a gurin yi alƙali abin da ya faɗa ya ce wannan maganar kana mabahumu zahiruha kaga abin da aka fahimto a zahirinsa kilahu baɗinuha gaskiya zahirinsa sabanin baɗinin ashbaka ibrahim shi ashbaka tsoro ne ana ibrahim ba zai ji tsoro alayhi salatu wassalam min muwaka zati biya karfa ma a rike shi da wannan din to amma ba wai yadda alƙalin yake faɗa haka bane abin da yafi sauki ba cewa za a na Ibrahim zai ji tsoron Allah zai rike shi da wannan kalmomi ba akwai dalili a lahira za a ce za a zo neman ceto gunsa shi wannan kalmar waigi ne aka sa da annabawa dan annabi ya je gaban zaci an sa musu waigi ne in an tambaye an ce zo ka mana ceto ya ce ni da nake ta kaina kaga an masa waigi da wannan kalmar to kaga kuma shugaba sai ya je gaban zaci Eh, in an je gurin annabi adamu ya ce "Ah, ni da na ci ce Allah ya kaddara mu ba yadda za su faɗa za mu faɗa ba na ci kaga yi ba za ka ce Allah ya hana yi ba Allah ne yake so a ci itacen da aka ce kar a ci a nan ma ka bayyana cin Eh, la ta karaba hazi shajarata fata kuna mina zalimi to in ba shi itacen ba annabi muhammadu ba zai zo duniya ba shi yasa ibn arabi alhaitam ya ce ni da ma an rage min guntun ma da na cinye ya ce da annabi adamu da ya zo duniya da ya zo da guntun in ji haita ne ya ce wala da ni na cinye mai a to sanadiyar itacen aka sauka a duniya a dalilin sauka a duniya annabi ya bayyana a ya cin itace rahama ne sai dai hi da aka ce kar yayi din zai ga wannan abin ya masa waigi ko annabi nuhu kaga mutanen nan da za a halakar da su Allah ya gaya masa wala ta sadi bani fil ladina zalamu innahum mughraquna amma zai zo gaban Allah da wannan za a masa waje ya ce ni da sanadiya nan mutane da yawa suka je lahira kaga an samu abin da aka yi masa waje yayi ko ana Musa idan an je gunsa sai ya ce "Ah, ni da dalili na baki da ya mutu kaga an masa waje to yi ma ne Ibrahim a matsayin waje yake ba wani abu ne mai laifi wanda har da yana yi zuwa gurin annabi ba Allah ya yi niyya zai bai wa annabi ceto su kuma idan an bi ta gunsu sun san dama lamarin ga wanda Allah ya nufi tun da sun san ga abin da Allah yake nufi to sun san manufar Allah sai su ce a ba gunmu za ku je ba to Allah ga ta malam ne dalilin da wurin a lahira ne kai tsaye ba za a fara zuwa gurin annabi ba sai a ce akwai magana in an je gurin annabi kai tsaye ba lahirin ake ji ba duniyar ake ji wanda Allah ya yi niyya zai halaka in an je gurin annabi kai tsaye mutum da yawa za su halaka in an je gurin annabi kai tsaye za za a annabi Ibrahim ma da an je zai iya a annabi Musa ma da an je zai iya ai ko su za su iya to sai da aka je gurin su din sai aka zo gurin annabi dan a toyewa masu magana baki yawwa kaga yanzu wanda Allah baya so ya jefa ya halaka ai ya san sai dai manzon Allah ko amma da irin rigiman da zamu sha yanzu da lahira gurin annabi za a je kai tsaye sai ka ji wani dan zamanin ya ce to ai malam annabi annabi mu nuhu ma ai zai iya sai a ce ah, ba zai yi sai sai mutum ya ce ma to an je gurin sa ne yawwa sai wani ya ce ma ai da an je gurin annabi Ibrahim ma zai yi sai ka ce a'a annabi ne fa zai ce to an je gurin annabi Ibrahim din ne to saboda wannan aka zagaye annabawan gaba ɗaya su kuma annabawan da aka ji din mubalaga ne an je gurin annabi Nuhu an je gurin annabi Adamu nawa an je gurin annabi Nuhu an je gurin annabi Ibrahim nawa an je gurin annabi Musa an je gurin Isa to daidai da an bi annaba dubu ɗari da ashirin da hudu ne su hudun an bi duka ina fata kun fahimta mutum hudun yana matsayin duka aka je ga wani abu za a yi a jihar jigawa gwamnan jihar jigawa ya ce a ni ba zan iya ba gwamnan jihar yobe ya ce a ba zan iya ba gwamnan kano ya ce ba zan iya ba na kaduna ya ce ba zan iya ba kuma sai an zai an bi talakawa ai daga wayannan hudun sun ce ba za su iya ba talakawan ma ba za su iya ba kuma to wannan su ne ulul azami minar rusuli tunda aje gurin su abin da aka nema an ga bayyoyi ba to da duk abu annabawan nema abin da wayannan suka faɗa shi za su faɗa to wayannan kalma ne na wanda Allah ya musu waigi kuma Allah dama yayi niyya annabi zai ba ceto idan ya ba annabi ceto a dalilin annabi kuma kowa sai a bayi annabawa ma a basu suma suma anbiyawu suma shuhadawu suma sa'irul mu'minina kowa kuma a dalilin annabi kuma sai a bayi ceton ina fata kun fahimta to wannan su ne abin da ya tsaye da annabi ibrahim ba wani laifi ba ba wani abu ne ya hana shi zuwa gurin allah ba dan ba daɗayin allah ne wata kaza allahu ibrahim kalila to saboda haka wannan kalma ku aje ya wajen waigi domin allah ya bayyana darajar Allah ya saka da alkhairi
وأما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم
وأما الحديث أما حديث دا أكر ويدو أبو هاني دا مسلم تبنغرن كاب دم مالكي أنا صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا أراد غزوة ورى بغيرها
إذا أراد الغزوة إذا النبي ينفن ياكي ورى بغيرها شاء النبي كما ورى دن أنان ba ruwaya ba ne sai ya rufe eh ba ka ji ana cewa wofa wuriya sai ku binne shi eh in kun samu ku wuriya sai ku binne to wara sai ya rufe ko bigeriya sai a tafi wani gun a ce sai annabi ya tambaya wai jama'a ya labarin maiduguri ne akwai mutane a ga ya rasulullah akwai maiduguri to tamma maiduguri zai tambaya ya labarin mutanen maiduguri akwai jama'a akwai komai to in ya tafi kuma sai ya je Kano ba cewa ya za mu je maiduguri ba ai dama tambaya maiduguri ya kuma tambaya maiduguri to munafukai suna na gindan annabi annabi yana zaune da munafiki 360 eh mata 140 kaga munafiki 400 ne da 60 a gurin annabi to daga annabi yana zaune da su wajen ma ya labarin maiduguri ne in mun bi wannan hanya za mu je maiduguri to annabi yana higa gida munafukai za su kama gudu su ce ku yi da zai zo yaki ana ji malam maza sun hau doki su je su sanar da ya maiduguri to annabi ya tafi sai je kano tambaya ya ce ya maiduguri saboda munafukan kuma suna gurinsa ai ba cewa ya zai je maiduguri ba ko ko bai ce za mu je yaƙi maiduguri ba to kafin ma alƙali ya fassara ka san manufar magana sai mu je nan gaba kowa ya ware daga an je ba wahala waraɗin wannan tarwiya kenan daga tarwiya waraɗin yake ba ruwiya ba wai ruwaito haka ko na ba
فليس فيه خلف في القول إنما هو ستر مقصده
فليس فيه خلف wannan kuma babu wani abu na sabani a cikin wannan magana dama annabi ya sitarce inda yake nufin zai je ne لئلا يأخذ عدوه حذره وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر liyalla ba da banza ba ya ku za duhu hijrahu idan ya fada ga maza makiyan sai su tayi hijra shine hijrahu wa katama wajahu sai annabi ya koya fuska zahabi ta inda zai je bi zikirin suwali da an batan tambayan an mauri wani akaran ga wani gurin daban mhm.
wal bafi an sai ya akbarihi dinga bincike ya labarin mutanen gari kaza wa ta'aridi bi da zikrihi kuma wato buduro da ambatonsu na bayanin yaya al'amarinsu da komai da komai la annahu yaqulu tajahhazu ila ghazwati kaza la annahu yaqulu annabi ba cewa ya tahajjazu mun yi tattali za mu je yaki ba duk yakin da annabi yake in ka ji gazawa wanda annabi yana ciki ne eh in ka ji sariyatu girkin yaki to aike bai je ba wanda bai ji ba sariyatu wanda aka je da yi sunansa gazawa in dai ga gazawa to yakin da annabi aka je to ba cewa ya kulu ta jahazu ila gazawata kaza cewa yayi tattali zai je yaki guri kaza ba na'am aw wujhatuna ila mawdi'i Kuma kaza bai ce an wujahatu na mun nufa wujahatu a nan ƙasa da na ba cewa ya mun nufi ila mauri kaza guri kaza ba mhm.
kilafa bari a maqasidihi ce an samu sabanin inda ya nufi mhm.
فهذا لم يكن ولا أول وليس فيه خبر يدخله الحلم To, wa- fa haza wannan kuwa lam yakun dama bai kasance a- a- a- a kama- a kama magana da wani abu daban ba wal awwala amma na farko ne da fi kabarin babu wani labari ya rukulu hulkulu wanda za a sa wani sabani a cikinsa wanda ba na gaskiya ba mhm.
فإن قلت فما معنى قول موسى عليه To السلام kuma yanzu alƙali ya ce to mun ji wancan idan mai tambaya ya tambaye ka ya ce wai me ma'anar faɗan annabi Musa ne alaihi salatu wassalam a wani lokaci ne وقد سئل أي الناس أعلم annabi Musa ya ta yayi kuduba cikin bani Isra'ilawa yayi kuduba yayi kuduba sai wani almajirin sa ya tashi ya tambaye ya ce Allah annabin Allah kuma shi annabi Musa ulul azami ne a duk duniya zamanin sa ba wani ulul azami sai hidin kuma annabi ne mursali in ai aiko annabawan ma aiko su yake yi ku je guri kaza ku yi kaza daga zamanin annabi Musa zuwa annabi Isa duk wanda yake tsakani kai kiyasin sa ba shi da littafi sai na annabi Musa amma daga annabi Ibrahim zuwa annabi Musa to littafin annabi Ibrahim ne amma daga annabi Musa zuwa annabi Isa shekara 1700 annabi dubu Allah ya yi kwa tsakani duk annabi ba wani annabi da zai litta amfani da wani littafi sai a taura to a kuma aka ce a tsakanin fa ba wani wai yanzu a duniya annabi Musa wa ya fi wani ilimi ayyun nasu alamu ayyu ba ce ayyu alamu ba ayyun nasu alamu a mutane wa ya fi wani kuma har ga Allah duniya in dai a mutum din ne ba mala'ika ba to ba irin annabi Musa kaga an ka masa sigar tambayar ba cewa aka yi ayyu a alamu ba ayyun nasu a alamu a mutane wa ya fi wani to kuma ga annabin Allah annabi mursali ulul azami mai littafi mai shari'a kowa yana koyi da shari'arsa a lokacin ba wani abu ai kaga dole ya nuna kansa ko to da haka faɗa haka ya ya faɗa mhm.
فقال أنا أعلم faƙala ja ne musa ya faɗi wannan kalmar yadda ka faɗa yawwa Kazan- ana tsallake tsallake ba wani wurin sai a ji an faɗa ba ba san an faɗa ba idan ma tsallake tsallake ya yawa to lalle ba faɗa da ne ana tafiya a hankali ne za a tafiya amma da kace son tsallake nan da nan to garin tsallakawa ko sai an faɗa na fata kun bayan za ka tambaya ne musa ka ce to ayin nasa alamu sai faɗi wannan kalmar to ya haka yin فأتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه الحديث to yi kenan a nan ne Allah cikin ikonsa da yarda na Allah da ya faɗi wannan kalma annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam to can baya ne ko na ga gurin yawwa na gani fa zalika idan lam yuridil ilma saboda bai mai shaida ilimin ilaihi ta'ala zuwa ga Allah cewa zai yi Allahu a'lam abinda ake so ya faɗa to amma shi yana ganin a mutane aka ce ai dama shi yasa shi ma ya bujiro da haka al hadisi har zuwa ƙarshen hadisi na'am وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك
wa bi qala Allah ta'ala sai Allah ya ce to bal abdullana muna da wani bawan mu bi majma'il bahrain yana nan a matattaran koguna guda biyu kogin Faris da kogin Rum shine majma'al bahrain in ka je gurin kogi guda biyu ne haza azabun furatun wa haza milhun nujaj waja'ala bainahuma barzaqun wa hijran mahjura in ka je abin mamaki za ka gani in kana so ka ga aya na Allah a sadari sai an kai ka bahrain in kuna jirgin ruwa kuna tafiya in ka ɗauki ruwa a ƙwarya ka ɗiba kai hannun za ka ji kamar siga in jirgin ku kuma ya ɗiba a nan kaya ko za ka ji kamar gihiri idan kuma Allah cikin ikonsa da wannan ruwan da wannan ruwan ka haɗa su guri ɗaya ka ebo rabi a nan sai ka ebo rabi a nan ka haɗa kuma sai su ware a sai su ware a eh a ƙwaryan sai su ware sai su ware a ƙwaryan ba yadda ka iya idan kuma ka ce bari musu dabara an kai yanyan ka zo fitsarin ka za ga iri biyu suna fita ba su haɗuwa fitsarin ka yana warewa ba za su haɗu ba ko a cikin ciki ba su haɗuwa eh waje ana bayyana kuma amma tayin kiyama ya zo sai a janye wannan hijab kuma duk su zama kogi ɗaya in ka tayin kiyama ya zo duk haɗewa za a yi malamai sun ce idan kogin gihiri da na zaƙi ya haɗe guri ɗaya to tayin kiyama ya zo sai a buɗe ƙofa daga jahannama malam ana budawa kasan bako gugugugugugu za su faɗi fice jahannama suna fi ko ficewa kuma kogin ma ya zama wuta kaje da aka ce malamai suka ce zai Allah ya ce haka za a yi musu za a bude kofa kogin ya je kwaranye ya hadu da wajen jahannama ya juye shi ma ya zama wutan wai zal biharu sujrat yayin da kaga an janye kogi an hada su da jahannama kenan li ay li ay yawmin nuzilat to ran nan za a yi abin mai aukuwa ce ta auku a ran nan to yi ne Allah ya ce ka je majmal bahraini ina da bawa da a alama minka wanda shi wannan yana mafi sani tare da kai
wa hadha kabarun qad anba Allahu annahu laysa kadhalik wa hadha kabarun wannan labari ne wa hadha wannan fada ne Musa kada an ba wanda Allah ya ba mu labari annahu laysa kadhalika fa'alam أنه وقع في هذا الحديث من بعد تركه الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما abin da ya zo dai ya zo mana kuma yi wannan hadisin ba ta wannan hanyar ɗaya ba ya zo ta wani a tabarki ingantacce wanda aka ji daga Abdullahi dan Abbas yana cewa hal ta'lamu ahadan a'lama minka wannan hanyar ya nuna har da alamu ka taba sanin wani ɗaya daga mutane wanda yake mafi sani da kai fa idza kana jawabuhu ala ilmihi fa huwa kabarun haqqun wa sidqun Fa'ila kana jawabu in dai amsan da annabi Musa ya bada tun da aka ce masa akwai wani ɗaya ka taɓa sanin akwai wanda ya fi ka sani a yanzu? To in dai wannan tambayan aka yi masa fa'ila kana jawabu huwa ala ilimi in dai jawabu akan saninsa ne to fa huwa kabarin haƙun labari ne na gaskiya wa sidqun kuma da gaskatawa mhm.
la khulfa fihi wa la shubhata babu wani abun sarefa daga cikinsa kuma babu wani abun rigima na shubaha magana ne na gaskiya mhm.
وعلى الطريق الآخر فمحمله على ذنه ومؤتاقده amma ɗaya hanyar da ba wannan ba kamar ɓangaren kabu da aka rawaito fa mahamalu ya ne musa ya ɗauki magana ne ala zanni kaga tsammaninsa wa mu da gidi da ƙudurinsa to yana ganin a yanzu babu mutum irinsa kama lau كما لو سرح به kama lau zarrabi kamar yadda zai bayyana mana mhm.
لأنها له في النبوة والإصفاء يقتري ذلك لأن halahu domin martaba da Allah ya masa shine halahu din fin nabuwati a karfa bayi da Allah ya da annabta da manzanci wati bayi da zaɓin da ya masa dan Qur'ani ya ce ya musa in tsabai duka alan nasi haka Allah ya faɗa dama ayyun nasa aka ce eh ayyun nasa alamu yubu Allah ya ce kala ya musa in tsabai duka alan nasi shi wa ga ce da ya ayyun nasi alamu bi risalati wa bi kalami fa kuzu ma ataituka wa kun min shakirina kuma Allah ya ce tilkar rusulu faralana baruhum ala barin minhum man kallama Allah Allah ya ce awara fa abaruhum daraja minhum man kallama Allah shi yasa ake cewa Musa kalamun lahi to kaga in ko wannan ne to ga bayanin nan a fili mm.
نعم والإصفاء يقتري ذلك kaga da Allah ya ce in tsafai duka din nan to istibai wannan zabi da Allah ya masa shine zai hukunta masa haka mm.
فيكون إكباره بذلك أيضا عن اعتقاده وحسبانه صدقا لا خلف فيه to sai alƙali ya gaya mana ya ce da mu in dai ku haka ne wal istiba ya gidari zalika fa yakun ikbaruhu ka ga labarin da anai Musa ya bayar bi zalika da wannan airan komawa zance an itiqadihi ga kudirinsa wasu wa husbanihi da tsammaninsa to gaskiya sidigan gaskiya ne la kulfa bihi babu wani sarefa cikin sa وقد يريد بقوله أنا أعلم بما يقتريه وظائف النبوة من علوم التوحيد وأمور الشريعة وسياسة الأمة kauli amma fadansa da yace ana alamu to ka san yayi da Allah ne ka sadan a kebe bima ya kadari da abin da zai hukunta wa za'ifun nabuwa na cewa shine wa za'if annabuwa na annabta dare da rana yana kan halin annabta min ulumi tauhidi na ilmai na ɗayanta Allah wanda ya ta'allaki da zatin Allah bi zati wa sifati ta'alluqu bi zati wa sifati wa umuri shar'iyyati da al'amari na shari'a wa zaibul ibadati kenan wa siyasatil umma da shugabancin al'umma ويكون الخير أعلم منه بأمور, بأمور أخرى بما لا يعلمه أحد إلا بإلام الله ko ya kunu kariru shi sunansa kariru eh karirin lakabansa ne sunansa ana kiransa da biliya eh sunan babansa marka biliya dan marka in kiyansa kuma abul abbas lakabansa kururu duk mutumin da ya san sunansa ya san sunan mahaifinsa da inkiyansa da lakabansa an ce wuta ba za ta ci namansa ba to kaji kuzuru wato lakabansa ne duk inda ya zauna gurin sai ya zama kore shar in dai ya zauna a guri sai gurin ya zama kore shar malamai sun ce shi yasa aka ce da hi kuzuru asali ko ba mutumin yau bane zamanin da Askandar ya zurkarne ne wanda tura suna kiransa da Alexander the Great zai tafi yaƙi ya je nemo ma'ul haya to a lokacin kurur ne kwamanda kuma har ya zauna da annabi Ibrahim ma hi kudur ya yi wa annabi ibrahim ma komanda daga baya kuma zamanin askandariya ya zama komandan zurkarnain sai zurkarnain ya ce a zo a karanta masa littattafan a taura ba sauke littattafan a taura ba na annabi ibrahim aka karanta masa ana karantawa ana karantawa ana karanta masa littattafai sai ga allah ya ajiye wani ruwa wanda duk wanda ya ruwan ba zai mutu ba to yi ne zai askandariya ya ce to yanzu abin da za a yi duk inda wannan ruwa yake ajiya nema masa hiya duniya amma shi dama in ka gan ya tayi fata ba sababan sababi zai bi yanzu nan kifta ido yawa ma sai ya je bangon duniya sababi kurum da musabbabi sababi zai bi to yi ne aka ce da aka je bangon duniya aka tadda inda yake da duhu zalla a cikin gefen duniya an bar inda rana zai juyo da inda zai koma shine zai yi kirawo malaman zamanin zai shawarta ya ce to gahi mun zo za mu shiga duhu yanzu ya za a yi a shiga duhu wace dabba ce za ta iya gani da dare kamar rana haka ce sai da nemi godiya budurwa wanda bata wuce shekara uku ba godiya doki mace budurwa ita da dare tana gani kamar rana a nan ne fa aka dinga tanadin da kai mata budurwai wanda su dare baya hana su gani to daga nan kuma aka nemi wasu abubuwa kamar kararwa ba kararwan bane aka rige kamar itace aka in an je in kana neman dan wanka a duhu sai ka yaka kangal kangal to ya san gurin da mutum shiga za a yi duhun hadari ne ba san abin da za a tarar ba da haka askandar ya da zurka ne ya shiga duhu neman ruwan kurur ne komanda ana bi ana bi a shiga nan a shiga nan in ana so a taru to sai a kada wannan abin kan kan kan kan to inda ka ji wannan karan sai ka zo wannan sai ya zo to haka za a taru guri daya to ana haka sai kuzuru yana tafiya aka ce kururu kuru ya ce na'am aka ce zo da ya zo aka buɗa masa wani ruwa ya gani aka ce kaga wannan ruwan eh shine wanda zurkanin ne ya zo nema saboda kai kuma kaddarawa Allah kai ya kaddarawa shi ya hudo nema kai Allah ya kaddarawa shi yasa ko neman aure za ka yi mai rabo za ka ce eh kare da ganin kana sayan adaka kana sayan menene sai ka gama yi kaf wani dan kauye ya zo kurin ta ce ihi take so kai ta hasada ka ce bai iya sa riga ba bai iya sa takalmi ba da kudin naka za a yi auren da kudin naka ma da ka kai yo ina ruwan Allah yi mana ai mai rabuwa ke tayawa yi mana yi kenan sai kururu ya ɗauki ruwan aka bayi ya sha bayan ya ya ruwan kuma aka gaji aka dawo shi kenan da aka dawo aka haƙura aka zauna shi ya ruwan shi ya sa daga nan har kayan kiyama ba zai mutu ba mun san dalili wancan da Allah ya niya zai ba yi kururin a karan kansa nan ce ya je ya ruwan ba zai je ya ba sai ta sanadiyan zurkar ne ne shi kuma zurkar rai ne da ya san shi ma ba zai yi ruwan ba shi ma da ba zai je ba to amma sai Allah ya yi hikima wanda zai yi ruwan sai aka yi damara aka fitar dan nema masa amma zahiri mai neman kansa yake nemawa wanda kuma Allah ya yi niyya zai bai wa shi kuma Allah ya hirya yasa duk abin da zaka nema a duniya ka daina gadaje ka daina gaggawa in za ka roƙa ka ce in zai zama alkhairi gare ni rayuwa da addini Allah ka tabbatar in ba zai zama alkhairi ba Allah ka zaba mun abin da yafi kuma in kana nema kana nema aka dau abin aka ba wani ka gode wa Allah taimakon da kai har wani ya samu ma in kai da kyakkyawan niyya sai Allah ya sa ka aljanna da wannan ka taimaka ma wani ya samu ma barka ne kai in baka ta yanzu kai misali aka tahi aka ce kawo dubu ashirin za a yi wa wani aure ka ce ba zan bayar ba ko ba haka bane amma sai yarinyar ta ce to kana so ya ta ce ba ni dubu ashirin zan sai waya kai karka karka karfe ka bar kaga shi wancan ya huta da sayan waya ai ka ta ne ko nabi nabi sai ce to me wani ba na dubu ahirin me za ki ne kije zan je sai kayan sallah sai ta sai kayan sallah ta sa kai yanzu an ce ga budurwan wane ba ta dubu ahirin so biyu ba za ka yi ba to daga baya kuma sai rihe ya juye da mujiya sai a ce ai abin ba zai yoyi ba uban ya ji labari ya ce shi almajiri zai bai wa kurin in kana so kuma lamarin ta ɓaci a gare ka karɓar matsiyaci ka je ka karɓi kayanka duk wanda ya bada kayan aure ba ya aure ba ya karɓa ba dai ka karɓa ba wannan kayan ma lamba ne da shi daga yau zan koya ma sirri duk lokacin da ka je wani gida ba baka aure ba ka karɓi kayan kayan an sa masa lamba duk gidan da ya je ba zai farin jini ba a gidan wani ya karɓo tsohon kayan a gidan wani a karɓo sun sani wallahi ko buɗe a dakar aka yi a wani gari ka kawo na an gane wannan gidan anya ba kai wa gidan kaya ba to har abada ba ka tare kai ba nan ma ba za a aura maka ba to me ya fi sauki ka ce ka bar musu can ka ce wannan da ba za a baka ba ka bar musu kai Allah ya baka wani to sai ka huta to wai ina baku labarin kullun kirir ne duk wannan abin da aka yi zurkar ne ne mai rabo ya taya wa yasa kuzuru ya sha ruwan da ake kira maula haya shine dalilin da yasa har yau yake raye to mu je gaba kadan
wa yakunu al-qadiru alamu minhu bi umurin ukhra mimma la ya'lamuhu ahadun illa bi ilamillah to kaji sai gaya mana yake gaya mana yake cewa wa yakunu kudru alamu minhu shi kudru shine masani ne ma la ya'lamuhu ahadun ga wanda wani bai sai ba illa bi ilam sai da sanarwar Allah min ulumi gaibihi daga ilimin gaibi nan ne ko to wannan wanda Allah ya sanar dan cewa ya fawaje da abdan min ibadina atena wa rahmatan min indina Allah ya ce wa allamnahu min laduna ilma Allah ya ce mu ne malamin kururu mun sanar da shi to mai yiwa Allah ya sanar da shi wani abu daban wanda ba dole ne annabi Musa ya san wannan abun ba duk da shi ma da darajarsa dan sau da yawa an tambaye ka zaka ce Allah ga ta malam haka yana faruwa a ce sau nawa ka je sarkin da ya kai kamar sarkin Kano in ya tayi neman abu zai je gurin sarki na yanka ma ya je nema abin ba shi da shi ga ya fi sarauta ko ba komai ne ba kowa ne zai mallaki wannan abin ba ba zai samu ai Allah haka yake yi ko yanzu kamar misali in ka je wani gurin wani sarkin ai kudi ne da shi to ai gayi yana da kudin amma ko wani asiri zai iya zuwa gun wani sarki ya taimaka masa wanda yana kasa da shi ko ba dole ne shi ya san wancan ba Allah yana yin haka ka daina rena mutum kowa da daraja da Allah ya masa ina fata kun fahimta to mu je gaba kaɗan kalla kisasil madhkurati fi kabarihima wannan labarin da aka ambata mana a labarin alai Musa da Kurru alaihi salam kamar labarin jirgin ruwa kamar labarin yaro kamar labarin katanga to ai kaga duk wannan labarai ne wanda aka bada su na farko labarin jirgin ruwa jirgin ruwan nan da aka je kaga ana tsakiyar hawa kuzuru ya tsaya ya dauki gatare sai da ya cire fananki bi ma kuma Allah cikin ikonsa ruwa bai shiga jirgin ruwan ba har aka ja ka fita masu jirgin suka gyara yaro kuma an same shi yaro mai tsarkakewa yana magana yana zikiri kuzuru malamai sun ce da ya kai yi ma sai da ya gora kan a bango a ne musa ya ce ka kai yaro mai tsarki wannan yaro mai daraja ran kurojin sai ɓaci da ya kama nan allon kafaɗan ya ɓare sai ɓare naman sai ga haza kawirin billahi wannan arne ne tun da Allah ya yi da ce ka ce kwan musa yaro gashi da aka je katangan nan zai fada musu kururu ya tare ya ce ka bari mana a ba mu lada ka tsare haka kowanne kuma sai da kururin ya gaya annabi musa dalili ya ce ah musa wannan jirgin ruwa yanzu jirgin ruwan da aka kawo lokacin da ya ce yanzu kai ka cire wannan falanki don jirgin ruwan ya dulme da mu ya ce annabi musa annabin allah kenan lokacin da mahaifiyarka ta haife ka ta ɗauki a daka ta liƙe da ƙaruwa ka jefa ka kogi ka lime kogin ya ji ka da aka jefa ka a daka ya ce a ya ce tun da baka lime me yasa kuma kake tsoron wannan za ka lime a nan da aka je wannan yaron ya kai ya yi magana ya ce a ana musa kenan yanzu wannan da na kai laifi zai zama kai ga ba ka taba baki da ya mutu ba an ce ma ka yi laifi ne sai ya yi hiru wannan katanga da ya tayar kace lauyi ta ka tare a jira ba mu lada yace da kaje kaza da yan annabi shaibu suna bayi da ka dauka ka ba su bayin nan sun biya ka ne kudin ladan rijiyan da ta dauki arba'in suke budewa gugan da dan mareke yake ja ka ba su kai dan lada kai akwai ina sai da annabi Musa ya rufe bakinsa kuma suna zuwa cikin jirgin ruwan wani tsuntsu ya zo ya zauna a bakin falankin jirgin sai ya caccaka bakinsa sau uku a kogin ya cire sai ta ya tafi sai kurur ya ce musa annabin allah ka san abin da tsuntsun da ya faɗa ya ce a da iliminka da ilimina a ilimin allah kamar yadda ya sa bakinsa a teku ya cire ta haka ni da kai ba mu san komai ba kamar a sa allura a cire a teku da ilimin naka da nahi ne ya zo yake mana wa'azi ya gama wa'azin ya tafi yanzu wannan ma suna jahi ne labaran da ya biyo baya kenan na cikin wannan tarihi kuma daga baya kowanne kurur ya bada amsa ya ce wannan jirgin ruwan mutane goma ne suka hada kuɗi wani muskini ne wani gurdiji ne wani makaho ne mutum ne ya mutu ya bar yayansa guda goma ba abin da suka mallaka sai jirgin ruwan nan idan jirgin ya kai gacci ya dawo da kuɗin jirgin su goma nan suke rike gidansu bayan ni da kai mun bari mun fice akwai wani sarki an same shi sarkin ya ce za a ɗauki jiragen ruwa kai masa yaƙi duk jirgi mai kyau a ɗaukan masa da na bar jirgin a halinsa na kyau sarkin da ya ɗauka da aka zo a ba falanki guda ɗaya sai ta bar wannan ba shi da kyau yanzu muskinan sun gyara kayansu yanzu kowace hanya ma ba jirgin sai nan ƙarin samun kuɗinsu kuma ya ƙaru mun taimaki muskinan da ba cire ba da sun rabu da jirgin har abada wannan yaro kuma da kaga ta sanadiya na ya mutu ya ce iyayen nan suna son yaron nan yaron nan kuma Allah ya rubuta in ya girma zai zama kafiri idan yaron nan ya zama kafiri iyayen yaran za su zama kafirai idan iyayen sun zama kafirai mutanen lardan za su zama kafirai duk su zama yan wuta to wannan abin da kaga na kai yaron nan Allah ya yi niyya zai ba su ya mace ya macen ana haihuwan dan ta tayi ma ya macen za ta auri annabi kuma ta haifi annabi ta haifi annabi ta haifi annabi sai ta haifi annabawa bakwai wannan yarinyar macen da aka canja musu da wannan in ta haifi auri annabi wannan mijin nata annabi sai dinga gyara lardin yana musu wa'azi ƴaƴan da aka haifa annabawa su suna wa'azi suna wa'azi a dalilin su kuma duk mutanen lardin sai su zama ƴan aljanna wannan katanga da kuma zan ture kace zai fada na gyara a karkai akwai dukiyar marayu wanda babansu ya yi wa Allah biyayya wannan dukiya idan ka tangan ya faɗi ko ya faɗa mutane to za a ga gurbin wannan dukiyar yaran ba su balaga ba za a ɗauke dukiyarsu shi yasa annan ya reza yaran da yaran suka girma mahaifiyarsu ta san inda dukiyar take idan ta je ta nuna musu za su ɗauke dukiyar da abin da aka rubuta a allan na wasiyan babansu duk abin da nake wa ma fa'altahu a namri ni ba ba ni nake da kaina ba Allah ne umarce ni yace zalika tawilu ma lam tasadi alaihi sabra to shine gaba ka dan kuma sai a je zurqarnaini wa yasalunaka an zurqarnaini to kaji dalili
fa kana musa alaihi salamu alama ala aljumlati bima taqaddam fa kana musa yigo ana musa alaihi salam a alama ala aljumla dangane da ammi gaba ɗaya shine masani bima taqaddama ga abin da ya gabata na ilimin annabta da manzanci da al'amura na shari'a da ahkamu siyasa wa hadha a'lamu 'ala al-khususi bima ulim wa hadha amma yi kuduru a'lamu 'ala al-khususi akwai abin da Allah yake mu kururu ya sanar da shi kamar ilimi na baɗini bima ulima da abin da aka sanar da shi ga ilimin nan wa yadullu alaihi ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما
to kaji wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa 'allamnahu min laduna ilma Allah ya faɗa yace mun sanar da iyalan gare mu ilimi bi dariqil wa'il jali wal kafi wannan shine hanyar da aka yi masa yanzu shine ilimin da kaga ana tutiya da iya yanzu ilimin bada ne ka san abu guda uku in sun gagara abu guda uku ake komawa in mutum yana karanta qur'ani yana karanta in tilawa ya fara masa wahala sai ya koma rubuta wani kasidu kasidu sai kuma yana wani waƙe-waƙe to duk koran ƙur'ani ne ƙur'anin yadda ki mutum yadda ki mutum malam sai ga ɗalibi ya koma wani waƙe-waƙe waye gaya maka ko ma gidan jiya koran ƙur'ani ilimi kuma idan an kasa yi an yi an yi neman zai gagara kuma sai a bari a koma neman baɗi ne ga zahiri ka koma ilimin baɗi haka za ka janci ai mu abin namu ai na baɗi ne ai ilimin ka ka ce baɗi ne na zahiri kurin ka san shari'a sai da sanin zahirin baɗinin zai zo duk mutumin da kaga yana ma kewaye kewaye yana cewa yana da wani ilimin baɗi ne na zahirin ne ya gagare shi wallahi ai ba yadda za a yi mutum ba da ba da jari kuma a ce da yi mai kuɗi jama'a zai yi ba jari a ce da kai mai kuɗi kuma ana ce ai wani mai kuɗi ne to ai ita kuɗin in akwai kuɗin kamar mace ce mai ciki ai za ta aihu ana ce da kai mai kuɗi ne ran da wani bijimta ya zo na gidanka na miliyan biyu miliyan uku sai ka yi a gani amma ba kai ba kuma a ce da kai mai kuɗi ne kai ka yarda mai kuɗin ne an zo yau imam mali tambaya aka ce imam mali dangane da ilimin zahiri ya ce kai ku tafi kuma guri banda neman fitina ilimin baɗi ne ya ce ba na zahiri ka taɓa ganin an samu ilimin baɗi ne ai sai da na zahirin za a samu na baɗi nan amma ba na zahirin ba yadda za a yi na baɗi nan ya tabbata kuma an muku muku kwatance za ku gane yanzu haka idan aka ce mutum madugu ne yana sana'a yana sana'a kowa ya sani da kuɗi a karkaranku in mutum yana rike miliyan ɗaya miliyan biyu har ya kai yana rike miliyan goma kuna ji ko to har kuɗin ya kai miliyan ɗari misali to bari ka ji nan gaba nan gaba tun da kuɗin ya zama kuɗi za a daina rike su nan gaba kuma sai ya nemi atm kati ɗin naku ko kuma wani waya sama zai rike duk inda zai je nan gaba tun da kuɗin an daina yawo da su an daina ya kurin garin da za ka je ka je ina wannan abin naku da ake miko shi na banki atm ko a wani abu dan karami wannan kai kir in ka sa wani abin ka kir zai dauke kudin nan su pos din su ba su da kudin kudin su ne nasu ajiye wani katin ka ne kurin sai a sa a pos din in an sa sai ka ce a cire kuma yadda aka sa katin haka aka shirya amma za a baka miliyan uku ka tafi kaga an koma bada ni aiko da ka zo da miliyan uku na Nijeriya an baka na Niger canji ya kai kuma wannan katin naka yi za ka karasa aljihu kuma in ka je wani garin sai ka ce a sa mahi nawa kake zuwa dauka sai ka ce a dauki malam aje wayar ka ba wai irin wani wayar taka kai wai wayar taka ba kudi a ciki ne to sa aljihu da yaji magana POS yake rike waya yau wayar ka da ba komai an rage duka ba akwai kudin a wayarka to kuma ka je wani gurin wannan katon ba wani bane shi din ne idan an sa kuma wani gurin sai a baka miliyan uku to kaga an daina rike kudin ana tafiya da badini ko to sai kai ma ka zo gurin mu ka ce ni dan badini ne ni ma zan je VOS na dau kudi kuma a kasa baka da kudin to wallahi an kama ka ba za a barka ba in an sa katon ka an gani haka in dai baka da kudin a kasa yadda kaga mutane suna daukan kuɗi kai ma ka ce a baka ko to daure ka ma za a to yanzu haka ake wa addini ba ilimin zahiri a samu ilimin baɗi ba ilimin zahiri na baɗini ya zauna ai ba zai zauna ba to ya za yi kuzuru ilimin da Allah ya bayi na baɗini ne na annabi Musa ilimin sa na shari'a ne saboda haka Allah ya keɓi wasu abu ba dole ne wanda za a ce kuma an keɓa ne Musa da wannan abun ba shi kuma ne Musa mafi rinjayen ilimi gaba da dama shi Allah ya baiwa wannan kuma ajiya ne na Allah gabayan ya ajiye wani abu daban abun wani wanda ba dole ne wani bawansa kuma ya san wannan abun ba
وأتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه لأنه لم يرد العلم إليه to sai alƙali ya gaya mana wai duk da alaihi qawluhu ta'ala wa alamnahu min laduna ilma wa ataballahu sai Allah ya rarauka haka zaka ce rarauka zalika ga wannan magana alai a gare fi ma qala hul ulama'u wannan dai cikin abin da malamai suka gaya mana na hadisi in kara hadal qawli alai ana ganin koda an masanta wannan magana ne zuwa gare li annahu lam yurad al ilmu ile dan ana ga ba a maishe da ilimi zuwa gare shi ba kama كما قالت الملائكة da mala'iku suka faɗa suka ce la ilma lana لا علم لنا إلا ما علمتنا
Mhm.
أو لأنه لم يرضى قوله شرعا ko kuma a wannan maganar a shari'a ne ba a yadda da ita ba ko kuma ya saba da maganar la ilma lana illa ma alamtana amma duk da abin da alƙali zai faɗa mu ba haka za mu faɗa ba akwai dalili ma da Allah ya ce da ane Musa haka dalilin ba wai laifi annabin Allah ya ba ba komai ba in an bar maganar haka to nan gaba wanda bai kai daraja irin nasa ba ma zai ya- zai zauna ya ce ba masani irinsa an yi maganar ne a matsayin shaddin zari'a shaddar zariya da an bar maganar haka sakaki yanzu za ka ji mutum yanzu ma ga ana karatu mutum yana duk duniya yaran zamani suna karatu za ka ji ya ce duk duniya ba mai ilimi irin mu ko kuma duk duniya ba wani malami to wanda za su na faɗa haka yanzu idan wannan kofar a buɗe take yaya za su jaro ne jihar lahira yawwa a kai da ba kowan komai ba a duniya ka san da malamanka da sarakanka da yan uwanka kana duniya garin kuma babba ne ai ai ko a gidanka ka daina alfahari a gidanka ma wata ran sai ka ji kunya sai a fito da abin da kai baka sani ba a gidan yanzu muna zaune da almajiran nan mutum ya fi dubu ɗaya ana zaune ka isa ka buɗi baki ko mutum goma ne ai abin tsoro ne To, wani ma albarkacin sa kake ji baka sani ba wani darajar sa ya lillanka naka sau miliyan Allah ya ɓoye bawansa baka san matsayinsa ba kai dai naka ne ya fito fili to an yi magana ne da niyyar shaddu zari'a a tare kar wanda darajarsa bai kai ba ma ya ta ya dinga furta irin wannan mu ba ana mu fahimta amma kuma sai mu bi malaman mu Mm.
وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من أمته فيهلك alƙalin ya faɗa ya ce liyan laba da banza ba yadda da bi sai wani ma ya koyi da hiya dinga faɗa fi man lam yablu kamalu wanda cikarsa bai kai wannan martaba irin na ne musan ba fi tarbiyatin nafsi mu dinga ga yana tsarkake kansa qur'ani yana cewa alam tara ila alladhina yuzakuna anfusahum tuzaku anfusahum bal la yuzaki man yasha ko imana wala yuzlamuna fatila to kaji wanda bai kai haka ba sai ya tsarkake kansa wa darajati wa ulu darajati da daukakan darajarsa bai kai haka ba mhm, min ummati daga al'umma ta sa fa yuhliku sai kaga ya halaka mhm.
لما ترمنه من مده الإنسان نفسه wannan kalma ta taro na cewa fi min madahil insani nafsu kaga akwai alama ta mutum akwai yaban kansa a tare da shi ويورثه ذلك من الكبر والعجب والتعادي والدعوات kibir su zalika wannan din zai gadarwa da mutum min al-kibr na kibr shine girman kai wal ujubu da jijji da kai wato adi da bayuwa mutum ka gani ya bayu zuwa ga kutsawa alal adai wa akazal ashiya'i da bayarwa da rike abubuwa wa da'awa da da'awa wa inna zahu وإن نزه عن هذه الرذائل الأنبياء فغيرهم بمدرجة سبيلها وترك ليلها wa inna zahu ko da Allah ya kargaje ana hadiyar razaili kaga wannan kaskan- wannan kaskanta irin wannan kaskantoci Allah ya kare annabawa fagairin waninsu kuma bi madarajati sai su nannadu sabilu ha ga tabarkin annabawan su ma wa daraki وترك ليلها kuma su ya riski duhu yi ne lailiya nan in an ce wani ya riski dare ba daren da ka sani yanzu sai mutum ya je game da rahin sa'a haka za ka fassara shi illa إلا من أعصمه الله
Ah, sai dai wanda Allah ya kiyaye shi idan Allah ya kiyaye bawa shi kenan bawa ya kiyayo فالتحفظ منها أولى لنفسه وليقتدى به wata guzi bin hato kaga kiyayewa gare shi a wulahi ya fi dacewa da nafsi ga kansa wal yagda dabi ga wanda kuma za su yi koyi da shi ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
kaga dalilin wannan annabin mu ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yana cewa تحفظا من مثل هذا بما قد علم به wannan da kiyayewa min misali haza da misalin irin wannan me ma qad ulima bi irin abin da an riga an san hidama yana cewa أنا سيد ولد آدم ولا فقر lokacin da annabi ya faɗa haka yace ana sayar da wani da adam to fa zai ce wai ba na gaya muku ne la- ba da alfahari fa na faɗa ba ba a ba da alfahari ba ta haddasa ne li ni'matullahi mhm.
وهذا الحديث إحدى هجج القائلين بنبوة to الخدر hadal hadisi wannan hadisin ne wasu malaman suka tafi i dai hujjaji suke saba hujja alqailina ma su bari bi ku- bi nubuwatil kurru wasu ke cewa to kurru ko annabi ne amma duk da haka malami da ya faɗa haka a duniya ai biyu ne malamai biyun ma kuma zai zama ɗaya ɗaya almajirin ɗaya ne ikramatu ya faɗa annabcin kurru shi ko ikramatu almajirin abdullahi dan abbas ne abdullahi dan abbas ya tafi akan annabtan kurru bayan su biyu nan a duniya ba wani sauran kuma sun tafi akan wali ne ba annabi bane to menene matsira in ka zo kai don a hadari yake in annabin ne ba ka ce ba annabi bane to ka kore annabta ga annabin Allah idan ko ba annabi bane ka ce annabi to ba kai da awar annabta ga wanda ba annabi ba kurin ka zo ka ce kurru alaihi salam ka kyale shi Allah ya sani kace kuzur alaihi salam ba ruwanka sai ka kyale in annabin ne to in ba annabin bane Allah ya san bawansa eh sai ka tsallake mhm.
لقوله dan فيه fadan da suka yi a cikin sa ولا يكون الولي أعلم من النبي wala yakunu wali ba yanda za yi wali a ce shine masani a alama min annabi ba yanda za yi wali ya zama ya fi annabi sani baya yoyuwa shi dai wali yana na matsayinsa da Allah ya ajiye shi mhm.
وأما الأنبياء فيتفاضلون في المآرم amma su annabawan a cikin su wasu sukan fi wani wala kada farale na dan qur'ani ya faɗa ba'aran nabiyina ala ba'arin ko to kaji dalili wasu Allah ya dan kudan ka darajar su fiye da wasu Mhm.
وبقوله وما فعلته عن ya yi أمري faɗan da kulur ya ce wa ma fa'alata hu bi anamri wannan magana ba da abin da na aikata ba da ra'ayina bane me yake nufi فدل أنه بوحي To, malamai suka ce yana nuna cewa akwai wahayi idan ya zama annabin ne to sai a ce wahala kafi wahil jali idan ko wali ne to an masa wahal kafi ilhama aka yi masa Allah kuma shine masani Mhm.
ومن قال إنه ليس بنبي wanda kuma suka tafi akan cewa kururu ba annabi bane قال يحتمل أن يكون فعله بأمر نبي آخر ala wasu malaman suka ce ya tamilu ana iya dauka an ya kona fa'alahu kaga aikin da kururu ya aikata na kai wannan yaro da fasa jirgin ruwa to bi amra nabiyin akaran zai zama ko da umarnin wani annabin ne daban Mhm.
وهذا يرؤه لأنه ما علمنا أنه كان في زمن موسى نبي غيره إلا أخاه هارون
wa za sai alƙali ya ce ta wannan magana mu ma za mu iya rauna lahi in ji alƙali ya ce za mu iya rauna lahi annahu yanda sha'anin yake ma alimna ya ce kai mu da ba mu sani ba anna ka annahu kana fi zamanin Musa a zamanin ne Musa nabiyin gairahu kai ba ma tsammanin bayan sa ko na annabi illa in ma akwai sai dai akahu Haruna sai da dan wansa annabi Haruna an dai banda shi ai ba wani annabi to kuwa dan wansa ne annabi Haruna ai annabi Haruna da a littafin annabi Musa yake yake yake shari'a ba wani littafi ne daban ba da a tauran suke kaga dai za a dawo dai kan annabi Musa dai shi annabi Haruna ya rasu tukun annabi Musa ya rasu sai da Haruna ya koma ga Allah sannan annabi Musa ya koma ga Allah amma bayan ya rasu ma kuma an je an binne an je annabi Musa ya tsaya kuma Allah ya bayyano da shi bani Isra'ila irin halin nan nasa na sharrance sharrance suka fara yi sai ya je kabufi- ya je kabarin sai na fula raka ya ce dan wani Haruna tashi mana sai da ya ce waya mutuwanka da sa hannu na ya ce annabin Allah kwana na ne ya kare ai babu ku bani Isra'ila kun je ce to koma ka kwanta inda ma ya tayi din ya koma ya kwanta haka haka to kaga bai ce ba ma tsammanin da wani annabin ba dan wansa annaba Haruna ba mhm نعم وما نقل أحد من أهل الأكبار في ذلك شيئا يؤول عليه وما نقل أحد babu wani da ya shirato mana min al-akbari min ahli al-akbari in kaji akbari anan malaman hadisi fi zalika cikin wannan shay'an wani abu yu'awulu alaihi yu'awulu anan wanda za a dogara ne ba fassara ba ba wani malami da ya shiro mana wani bayani da za mu dogara akan sa da haka zaka fassara yu'awulu alaihi na'am وإذا جعلنا أعلم منك ليس على الأمور wani za ji alana yayin da mai tambayan nan ya tambaya ne mu za a lama minka laisa alal umumi wai ba yayi ammi bane wa inna ma huwa wa inna ma huwa alal khusus wannan ai yayi ne akan kebuwa mutane kadai ya tambaya ba za a gama da wasu bangaren daban ba wa fi qaraya muayyanatin lam yahtaj ila isbati nubuwati khadirin wa bi qaraya muayyana da a cikin hukunci wanda yake muayyana sananniya lam ya ta ba kawo hujja ila isbati nubuwati ba kafa hujja da cewa tabbacin annabcin kururu ba dan ba tabbatar da annabcin sa ba qala ba'du shuyut wanda ya gaya mana wali ya za kala ba da shuki shayin shehunne dai yawanci sun tafi akan cewa kururu ba annabi bane na'am نعم كان موسى أعلم من الكرر بما أخذ عن الله والكرر أعلم بما دفع إليه من موسى
to malamai suka ce kana Musa shirya ne Musa dan Imrana a alamu ne kururu shine mafi sani da kururu fi ma akaza anillahi na abin da ya karba gun Allah na dangane da ataura wal kariru amma yi kururu a alamu shi ma yi ne masani bima dufiya ilaihi da abin da aka ije zuwa gare min Musa daga anai Musa وقال آخر wasu malaman suka ce da mu إنما ألجي موسى إلى الكرر للتعذيب لا للتعليم inna ma uljiya abin da yasa aka fakar aka buƙatar haka zaka ce aka fakar aka buƙatar da alai Musa ila kadri zuwa ga kurru li ta'dibi saboda ladabi ne la li ta'limi amma ba dan ilimi ba hima wannan magana yana da nauyi a ce wani ya zo gunka koyan ladabi ba ilimi ba ai akwai abu guda biyu ai dan sau da yawan malaman na da an sun ɗauko ɗansu zan kai wa malami sai su ce ka zo ka koya masa ladabi kyakkyawa kuma ka koya wa yaron nan ilimi shi in mutum ya samu ilimin ba ladabin to ilimin ai baya amfani in dai har kururu zai koya a nai musa ladabi to ai ladabi zai koya masa tsakaninsa da allah shi ne ilimin ai shi ladabin ai ilimi ne in ka tambaye ka aka ce me ladabi sai a ce ka bar girman kai ƙur'ani ne ya faɗa ai ko ko wala tamshi fil ardi marha innaka lan tuqriqa al arda wa lam tablugha al jibala dula sai a ce ka zama mai kunya qur'ani ne yace ai kunya to bari a dawo mana a gani baka ga ummi na aisha tace hi annabi yace dabiyansa qur'ani abinda qur'ani yayi umarni zai bi abinda ya hana kuma zai hana sai kuma annabi yace addabani rabbi fa sanata adibi yace ubangiji na ya koya min ladabi ya kyautata min koya min ladabi in an duba wayin da ya sauke masa ne to kururu kuma in dai zai ladabtar da annabi Musa to kana ma kenan ladabin kuma shine ilimi in kana da ilimi ka je gun wani malami ka ƙara ya ma lattara ko ya ma bayani ilimin ne mai nauyi ma akan naka su ma malaman da suka faɗa haka in ladabi ya je koya ba ilimi ba to me ladabin menene ilimin akwai nauyi nan ma amma tunda malaman mu ne su suka sani mu za mu tsaya iya fahimtar mu Allah ya ganar da mu to yi kenan sai mu je mu ka- mu yi addu'a ai zikirullahi sha biya saboda magana tana da da ya je gunsa magana ilimin ya kai ai halatta biya ka ala an tu'allimani ya za ka yi da wannan maganar mimma ullimtu shida ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai hal tu'allimani mimma ulimtu rushda halatta biya ka ala an tu'allimani mimma ulimtu rushda to ka zan ka duba abin akwai nauyi to Allah ya mana gafara ai wa annabi salati goma kaga kaga